أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansa a cikin karatun littafinmu mai tarin sumbin albarka na nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai kasance zamanmu na 39 a cikin wannan littafin a yau ranar litinin 27 ga watan jumadar ula shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 11 ga watan yunayar shekara ta 2021 a darasi wanda ya gabata cikin wannan halka al'ilmiya mun tsaya a baiti na 462 yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 463 يقول محمد القحطاني لا تدخل الحمام شبعان الحشا لا حير في الحمام للشبعان والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب ندرة الأبدان لا تفني عمرك لا تفني عمرك في الجماع إنه يكسو الوجوه قلة اليرقان أحذرك من نفس العجوز وبدعها فهما لجسم جديدها سكمان آلف من النسوان كل فتية أنفاسها كروائه الريحان لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القبدان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن سجا وحسن بيان أشحى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مسمار ولكن المساني وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والإيدان نعم يقول محمد القحطاني ولا تدخل الحمام شبعان الحشا لا تدخل الحمام شبعان الحشا لا خير في الحمام للشبعان لا خير في الحمام للشبعان والنوم فوق السطح من تحت السماء والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب ندرة الأبدان يبني ويذهب ندرة الأبدان
لا تفني عمرك في الجماع فإنه لا تثن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بقلة اليرقان يصل الوجوه بكل الجرال
أحذرك من نفس العجوز وبدئها أبصرك من نفس العجوز ومنها فهما لجسم دجيئها سقمان فهما لجسم دجيئها سكمان عانق من النسوان كل فتية عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائه الريحان أنفاسها كروائح الريحان لا خير في صور المآزف كلها لا خير في صور المآسف كلها والرقص والإيقاع في القبدان والرقص والإيقاع في البلدان إن التقي لربه متنزه إن التقي لربه متنزل عن صوت أوتار وسمع أغاني عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن سجاء وحسن بيان سيما بحسن شجاع وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس هلاوة أشعى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثاني من صوت مسمار ونفر مساني وحنينه في الليل أطيب مسأم وهنينه في الليل أطيب مسلم من نغمة النايات والإيدان من نغمة الآيات والإيمان زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 463 la tudkhilu al-hammama shab'an al-hasha la khaira fil hammami lish-shab'ani malam har yanzu yana ba da nasiha ne akan bangaren lahiya na ɗan adam na mutum dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'imomi guda biyu mutane ho ba su kawo ba a kada su lahiya kuma halo da yalwar lokaci abu ne mai mahimmanci mutum ya kula da lahiya shi a musulunci ya ma da yake cewa la tadkhulil hammama shab'anan hasha kakka shiga ban ɗakin da akwai hayaƙi a cikin shi ko kuma zahi sosai a cikin shi alhali kuma hallo cikinka ya yi tatil in za ka shiga ko ka shiga ban ɗaki wanda akwai hayaƙi a cikin shi ko kuma wanda akwai zahi sosai a cikin shi don saboda wannan zai ma tasiri wajen lumhashi har a yi abin da ba a so ina a nan shine malam yake mana bayani cikon na wancan zancen na mutum mai kwashe-kwashe wanda a kowane lokaci cin abinci yake yi. sai malam yake cewa wannan fauka sathi min tahti sama yufni wa yushiku nudratal abdani da baiti- da barci a saman tuwa ko bani ko kuma a ce soro wanda bai ya da makariya mutum ya kwanta a saman wani abu wanda in ya yi murgima zai faɗo babu abin da zai kare shi in ya yi murgima wannan annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce ya hana haka kan mutum ya yi wannan garajen ya kwana a kan wani abu na sama imma bani ne ko saman soro ne ko saman tuwa ne wanda babu makariya wanda in ya yi birgima zai faɗo kada ya ce ni ban ne da gagan barci bari in hau a a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana hakan dami lima warada fi nahyi an zalika fi hadisi allazi rawahu tirmidhi hadisi wanda imamu tirmidhi ya rawaito an jabir bin abdullah an samo daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama أن ينام الرجل على السطح ليس بمحجوب النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا متين يقانا أكن بين سما بين دا بيدا شمجي بيدا رواني wanda mutum in ya yi murgima zai iya kwaɗowa a nan menene annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu al'abdu ma'amurun bi hifzi nafsihi shi bawa an umarce shi da ya kare kanshi wa adami ta'ariduha lil halak ke kai kanshi zuwa ga hallaka wal hajizu yamna'u shakhs min suqut shi kuma inda akwai rawani rawanin wannan shi zai hana mutum daga faɗawa in yayi birgima ma rawanin nan na soran nan sai ya tare shi wayan sahibu hazan nahi sai malam yake cewa wannan halin da aka yi dukkan wani abu da in ka san zai kai ka ga hallaka ka ringa yin shi to ka saba ma karantarwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dan yasa domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku kai kanku zuwa ga hallaka ka san sarai wannan abin in ka yi shi akwai hallaka a cikin shi in ka yi shi ka aikata banna ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga akwai wani abin sha wanda rubutawa ake yi a ce hankali ho wannan abin yana kai mutum zuwa ga hallaka su wanda suke saidawa sun rubuta su wanda suka yi abin sun rubuta amma mutum dan tsamul basira shi kuma hannu sai ya ringa sa wannan ya saba ma karantarwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku saki ku kai kanku zuwa ga abin da zai hallaka ku to idza kana al-insan ma'murun bi ahazil haydati li nafsihi wa huwa na'imun idan an ce mutum ya kula da kanshi alhali ma yana barci dan saboda hatsari fa min babi aula an ya'khuzaha biha li nafsihi wa huwa mustayqis yana yana daga cikin min babil aula an mutum a farke yake ya hikula ma fiye da in yana barci a cikin wannan baitin kenan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayanin kiyaye kai kuma hallo kan mutum ya kai kanshi zuwa ga hallaka kenan wannan abun yana nufin da duk mai kwashe-kwashen ma shi tun akwai aka cewa akwai haramun da take zamantawa halal kuma akwai halal inda take zamantawa haram misali ala sabili misal cin to asalin shi halal ne amma kuma hallu in kai ta ci kai ta ci in har ka ci ka koshi ka ƙara ɗorawa a sama zai kai ka zuwa ga hallaka an ka ƙara haram ne kasuwanci masala haram ne Allah ya halatta shi wa halallahu bai'a wa harrama riba amma kuma hallu in ka yi shi a lokacin da aka yi kiran sallah na ƙarshe na juma'a to hallo ka yi haram an ce wazarul bai kenan shine kenan mutum sai ya kiyaye Allah ya samu gani sai a baiti na ɗari kudu da sattin da biyar zuwa baiti na 466 da 67 mana yake cewa la tubni umraka fil jima'i fa innahu yaksul wujuha bi qullati al-yarqani اخزرك من نفس العجوز وبدئها فهما لجسم دجيئها سقمان عانك من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان malam a cikin wannan baitin guda uku bancin ya karantar da mu kan mutum ya zamanto shi aikin shi kawai kwashe-kwashe ne yana rayuwa ne don ya ci ba yana ci ba ne ba don ya rayu hallo malam ya ce ɗan uwan wannan shi ma kadda mutum ya ɓata lokacin shi kawai shi kullum yana cikin saduwa shi ma malam ya yi bayani akan cewa wannan yana rage hasken muska kuma hannu yana rage ma mutum ƙarfin jiki malam sai ya bayani kuma hannu ga mataki-mataki na arme na namiji wata irin mace zai arma duk da akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin akan cewa tun kafin mar'a li arba ana arman mace don abu guda uku li ha ماذا لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك ana arman mace don saboda nasabarta don saboda kyawanta don saboda kudinta don saboda addininta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ka armi wadda take take da addinin to wannan ce in ka arme ta zakka kubuta ku gudu tare ku tsira tare a nan malam sai ya ringa bayani yake ba matasa shawara tun ya je ya armu daidai shi kadda ya je ya armu wadda ta yi shi kamar wani malami da yake faɗa ke cewa bintu ashara lazzatun linnaziri shafiyatun dunakaha fabadiru wa bintu ishirina ilal ma'aniki habibatun shafiyatun lil'ashiki bintu salasina bi shahmiha wa layyinun mawsuqatun fala turid li ghairi zaini وبالبنين والبنات توصف بنت الأربعين يا من يعرف وبنت خمسين عجوز في الزمن فوضوءها داء مضر للبدن وبنت ستين سموم قاتلة دجيئها يرى أمورا حائلة wannan malumai suna ganin cewa bayanin malam ne babu wata aya da ta hana haka kuma har babu wani hadisin da ya hana haka a ce mutum ke armi wadda ta yi shi shekaru da shi sa a nan malumai sun ka aiki ga maganar malam duk da kullab na adam hatta wa hairu hatta tawabun babu wanda baya kuskure yadda su imam malik suke cewa alkullu yu'khaz min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al sai imam malik ya nuna kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ana ɗaukan maganar shi a barta in ji imam malik ya ce sai dai maganar ma'abucin wannan kabarin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa a baiti na 468 la khaira fi suwari ma'azifi kullaha warraqsu wal iqa'i fil ubudani إن التقي متن... لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني مالا أتكون wannan baitin guda biyu yana mana kashedi akan yawan jin music yawan jin waƙe-waƙe na banza wal mazamir da yawan jin kide-kide da sarewa Kad ƙala Allah ta'ala haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhim nan wannan ayi mufassirun rahimahumullahu ta'ala ala ra'asihim abdullahi bin mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa har sai da ya rantsuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahi ana nihin da lahawil hadis ana nihin algina wa ana nihin musikin sai da ya rantsuwa sahabi abdullahi bin mas'ud ya ce mutane su kiyaye wannan hu'ayar ta sauko ne akan masu jin wake-wake na banza sannan abdullahi bin mas'udi yake cewa innal gina'a yumbitul nifaq fil qalbi kama yumbitul ma al baqal lalle ita music lalle ita waƙe waƙe na banza suna shifkar da munahuci a cikin zuciyar mutum kamar yadda ruwa yake shifkar da tsirrai haka sahabi abdullahi bin mas'ud ya faɗa akan masu yawan jin ko kuma jin music ko kuma jin waƙoƙi na banza wa ma'ana zalika abinda ake nihi da wannan magana ta abdullahi bin mas'ud annahu yusabbibu lil insani karahatul khair shi jin waƙe-waƙe yana sabbaba ma mutum ƙin alheri ƙyama alheri wa hubbu shar kuma hallo da san sharri wa karahatu sima'ul qur'an da kyamajin alkur'ani wal wa'az wal irshad da wa'azi da tunatarwa illa hubbul agani sai ka ga mutum shi dai kawai music wa haza nau'in min al wannan kuma wani nau'i ne daga cikin munafuci kamar yadda abdullahi bin mas'ud yayi bayani shi jin music yana da wa'insu adra wa'insu cututtuka wanda suke tare da shi na farko tumbitul amrad fil qalb jin music yana sanya ma mutum rashin lafiya a cikin zuciyar shi don saboda ita zuciya abu ne mai sauƙin ɗaukar rashin lafiya sai ambaton Allah yake warkar da wannan rashin lafiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara tabbas lalle da ambaton Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa darar na biyu daga cikin amrat ko kuma na adrar istima ila al-agani al-qira wal qur'an la yastami'an fi qalbin wahid music da al-qur'ani busa haduwa a zuciya guda busa haduwa a zuciya ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi na uku tu'addi li ibadil mala'ika yawan jin music yana kore ma mala'iku na alheri daga wajenka li annal mala'ika tuhibbu majalis al-zikr dan saboda mala'iku su suna son waje ne inda za a ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wal khair a ringa ambaton alheri wa tahduruha mala'ika ta su zo wajen wannan abubuwa kenan shine malam yake cewa wanda attaqiyu wanda kaga mai imani ne ga ubangijin shi to ba ruwan shi da jin wa'annan abubuwa sai malam sai ya ce to sai jin mi sai malam sai ya kawo ya ce wa tilawatul qur'ani min ahli tuqa siyama bi husni saja wa husni bayani ashha wa awfa lin nufusi halawatan من صوت مزمار ونقر مثاني وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والإيدان أنا ما ياي بياني من قاية inda malam a cikin wannan baitin guda uku malam ya mana bayani akan cewa ya kamata mutum ya zamanto ba mizik ba ne zai ji a littafin Allah subhanahu wa ta'ala ne zai ringa saurare ya ce babban abin da yake ƙayatarwa ga zuciya yake sa zuciya nutsuwa babu kamar jin alƙur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da daddare yana wucewa sai ya ji abu musa al'ashari yana karanta alƙur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ba abu musa al'ashari labari yake ce mai ya aba musa ya kai baba musa laura aitani laila asma qira'atak yau ina ta jin karatunka na alƙur'ani da daddare laqad utita mismaran min mazamir ali daud annabi yana yaba shi yana cewa lalle fa an baka amma kyauta kamar wata sarewa daga cikin sararwa na ali daud dan tsananin dadin alqur'anin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shi daga abu musa ashari fa qala lahu abu musa sai abu musa yake cewa ya rasulullah law alimtu makarak lahabbartuhu tahbiran da na san kana nan fa wallahi da na ƙara rera shi matuƙar rerawa haka abu musa ashari ya faɗa a cikin hadisin da buhari ya rawaito shi nan yana da kyau mutum in zai karanta alkur'ani ya ringa rera shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da haka yake cewa wa rattilil qur'ana tartila sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatakum zayyinu ku qawata alqur'ani da muryoyinku hadisi wanda ahmad da abu dawud da nisa'i suka rawaito imam al-albani ya ingantar da wannan hadisi abdullahi bin mas'ud shi kuma wancan abu musa al-ashari duka suna daga cikin manya-manyan qurra makaranta na alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake jin su irin su abu musa al-ash'ari irin su abdullahi bin mas'ud irin su zaid bin sabit wanda suna daga cikin kima-kima wajen wanda suka iya alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin daɗin karatunsu abdullahi bin mas'ud yanzu Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala ni qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam annabu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mini iqra alayya karanta mana alkur'ani annabi ne yake ce ma abdullahi bin mas'ud da Allah ta tabbata gare shi qultu sai abdullahi bin mas'ud yake cewa aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu na karanta ma alkur'ani ya kai mafificin halittu alhali kuma hallo kai aka sauko ma wannan alkur'anin qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa فإني أحب أن أسمعه من غيري ni ina so in ji wannan alkur'anin ne daga wani na sai abdullahi bin mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa faqara'tu sai na fara karanta mai suratul nisa na fara karanta mai suratul nisa yake cewa ban tsaya ba har sai da na kai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai abdullahi bin mas'ud yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mu hasbuk hasbuk ya ishe ka ya wadatar da kai sai abdullahi bin mas'ud yake faɗa yake cewa fa nazartu ilaihi sai na diba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa iza ainahu tazrifan sai na ga idanuwan shi suna ta zub da hawaye malumai suke cewa wannan hawaye da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zub da hawayen daɗi don saboda akwai hawaye na wahala kuma akwai hawaye na daɗi cewa fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kowace al'umma a kawo ga mai shaidar ta kowace al'umma a kawo ga mai shaidar tana sai an tattara kowa da kowa kun zo duka ga ma shaidar sai a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce to duka wannan al'ummar da masu shaidar suka baki daya kai kuma kai ne shugabansu sayyidul kaunaini wasaqalaini sallallahu alaihi wasallam فعلينا أن نكسر من تلاوة القرآن don haka ya kamata mu yawaita karatun alkur'ani mai girma wa an nu'attira afwahana bi qira'ati kuma hallo mu sama bakin mu turare na karatun alkur'ani mai girma dan saboda karatun alkur'ani yazidul iman yana ƙara imani fada Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني كلمة القرآن كالكشم وانا آية تتسكين سورة الأنفال ينا آرام متن إيمان gwalgwadon karatun alƙur'aninka gwalgwadon ƙara imaninka gwalgwadon rashin karatun alƙur'aninka gwalgwadon rashin imaninka a cikin zuciya imaninka yana ja baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi a cikin suratul baqara yana karatun alqur'ani yana da falala falala wadda batta da karshe karatun alqur'ani yana da lada wanda ba iya kididdige shi lada wanda ba iya kididdige shi mutum zai samu albarka a duniya kuma hallo mutum zai samu albarka a lafira daga cikin falalar karatun alkur'ani a duniya ibtiadu shaitan zakka nesanta da shaitan zakka nesanta da aljannu miyagu don yasa dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani shi mai girma wa iza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Ina maganin shaidani karanta alkur'ani maganin miyagun aljannu masu cutar da ɗan adam karanta alkur'ani in ba kana karanta alkur'ani ka ne santa da su in kuma ba kana wasa baka karanta alkur'ani to kana kusa da su daga cikin falala na karanta alkur'ani mai girma shine mutum yana samun alheri da albarka da khushu'i kuma hallo ya samu tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana karanta mutum mai karanta alkur'ani ya daga lamurrakan shi yayi sama ya daga al'amarin shi yayi sama ya zamanto a cikin al'umma wanda ya fi kowa nafi bin haris halifa ne daga cikin halifofi na makka wata rana zai tafi tarban umar bin hattab zai zo daga madina yanzu sai ya zo ya bar ya sa ɗaya daga cikin kwadawan shi shine wannan halifan a makka kwadawa kuma hannun an ce maula kamar ɗan boyi-boyi aka ce shine zai ci kambacin kamar a ce president de la republique sai ya hadu da Umar bin Hattab Umar bin Hattab ya ce to me ya kawo ka ba kamar maganin sai yake cewa maula min mawali na bar ma wani dan goyi goyi wani dan hidima daga cikin masu hidima Umar yayi mamaki dan me yasa nafi ya aikata haka sai nafi yake ce ma Umar bin Hattab radiyallahu anhuma ajma'in yake cewa innahu qari'ul qur'an lalle wannan ho mutumin da na bar ma halifanci makarancin alqur'ani mai girma ne wa alimun bil fara'id kuma hallo masani ne na ilimin gado sai Umar bin Hattab da aka gaya mai fatazakkara Umar qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai Umar ya tuna faɗa annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi inda annabi yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwam lalle Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka waɗansu mutane dalilin wannan alqur'ani wa yada'u bihi akharin kuma hallo yana kaskantar da waɗansu dalilin wannan alqur'ani karkashin wannan hadisin kenan alkur'ani yana daga cikin abin da yake ɗaukaka mutum bari ma babu kamar shi kuma hallo sakai na kashi da alkur'ani yana daga cikin abin da yake ƙaskantar da lamarin mutum a duniya kuma hallo ya ƙaskantar da lamarin mutum a lahira kai hatta a mutuwa na ƙari'u alkur'an wanda yake buɗe alkur'ani ya karanta da wanda bai buɗe alkur'ani ya karanta ba ɗaya ba ne ba lokacin da aka yi gazot uhud yakin uhud musulmai da dama sun rasu sai ake gama biyu uku abin ne a kabari guda amma wajen sa kabarin sai da aka bi instruction na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyuhum aqra alkitaballah fa yuqaddim wanne daga cikin wa'annan guda biyun wanda za a sa kabari sai an diba wanne ne ya yi alaƙa da alkur'ani shi ake fara sawa sannan he an binne mai karanta mai bude alkur'ani yana tilawa yana karantawa sannan za a binne wani wannan a mutuwa ke sannan yana daga cikin falala na karatun alkur'ani mai girma murafaqatul mala'ika ya zamanto mala'iku suna tare da kai masu girma annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa almahiru bil qur'ani ma'a safaratil kiramil barara wallazi yaqra'u al qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi shaqun lahu ajrani gwani wajen karanta alqur'ani wanda zai bude ya ringa tilawa yana tare da mala'iku masu girma masu falala masu karamci wanda kuma yake karanta alkur'ani kuma alkur'ani yana ba shi wuya da kyal yake tadawa wa huwa alaihi shakun yana ba shi wahala falahu ajrani to shi wannan lada ma biyu gari ba ladan guda ba ma yana da ladan wahalar da yake sha kuma hallo da ladan na karantawa wannan hadisi ne ingantacce yana daga cikin falala na karatun alkur'ani mai girma alkur'ani hujjatul li sahibihi yawm alqiyama alkur'ani yana kare ka ranar tashin alqiyama faman harisa ala qira'atul qur'an duk wanda ya kwadaitu akan karanta alkur'ani mai girma fi duniya a ranar du- a duniya wa harisa ala ma'rifati ahkamihi yayi kokarin ya san hukumce hukumcen shi ba a cewa mutum ya harrace duka Allah da ya kwalluwa daban-daban ce wanda ka iya kana karantawa ko kuma baka karantawa wannan shine mahallin su'al nan duk wanda yake karantawa kuma yake tadabburin haka to alqur'ani zai zamanto hujja ya zamanto kariya ne a gare shi a ranar tashin alkiyama in kuma bai karantawa kuma sai a samu akasi akan haka dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal qur'anu hujjatan laka aw alayka daga cikin falala na karatun alkur'ani mai girma wanda mutum yake samu in yana karanta alkur'ani min a'lan nas daraja yawmul qiyamah makarancin alkur'ani ya fi kowa daraja a ranar tashin alkiyama don saboda duk harafi ɗaya in ya karanta yana da lada goma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da zan ce alif lamin harafi guda uku ne alifun haraf lamun haraf mimun haraf mutum ya faɗi kai alif lamim a nan ya samu lada talatin da bismillah zai yi hek bismillahir rahmanir rahim sai kaga ya samu wajen lada ɗari biyu ba goma to dan shi yasa wanda ya karanta alqur'ani ya mai yawan karanta alqur'ani ya yi kowa daraja a ranar tashin alƙiyama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ce ma makarancin alqur'ani ikra wa rattil kama kunta turattiluhu fid dunya karanta ka hau kamar yadda kake karanta shi a duniya gwalgwadon inda ka tsaya gwalgwadon matsayinka gwalgwadon etash ɗinka a cikin aljanna daga cikin falala wanda mutum yake samu in yana karanta alkur'ani mutum zai zamanto yana daga cikin inuwa Allah ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi kamar yadda yazo Allah subhanahu wata'ala zai sanya mutane bakwai a cikin wannan inuwar tashi daga ciki akwai mutumin da yake kula ya ringa bude alkur'ani yana karantawa sannan kuma hallo alkur'an shafi'un fil akhirah shi alkur'ani yana ceto a ranar tashin alkiyama amma sai ka samu mutum yana iya bude jarida ya karanta ya bude facebook ya bude whatsapp ya bude tashar radio zai saurari labari an ce kaza an ce kaza shi dai a'a ya karanta labari me aka ce anan me aka ce anan amma kuma hallo ba ka same shi ba ya bude ya karanta alkur'ani a wannan wunin kai ba wuni ba wani sai ya yi sati bai karanta ba wani sai ya yi wata wani kuma ya yi watanni bai karanta ba shi kuma lamarin yadda yake duk wanda ka same shi yana ƙaurace mu alƙur'ani mai girma to fa alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala zai zama abokin shaidan watan duniya bai rabuwa da shaidani bai rabuwa da miyagun aljanu wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda yake kauda kai ga ambaton Allah da karanta alkur'ani mai girma to shi dan zai zama abokin shi bari dai rayuwar ma zata mai kunci kuma zata ba shi wahala kuma hallo zai ringa ganin musibu a cikin lamarrukan shi waman a'rada an zikir fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى القول لنا الله سبحانه وتعالى duk wanda ya kauce ma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala zai yi rayuwa mai kunci kuma a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tada shi makaho ne sai ya ce ya ubangiji don me yasa ka tara ni ni ban na gani makaho ne alhali na kasance daga cikin masu gani ce haka ne ka tuna lokacin da aka baka ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala baka budewa ka karanta baka tuna Allah subhanahu wa ta'ala to yau ma ai kuma dole ne a manta da kai shi kuma mafhumul muhalafa mai karanta alqur'anin zai yi rayuwa mai yalwa zai yi rayuwa cikin jin daɗi zai yi rayuwa wadda ba zai sha wahala ba a cikinta taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa duk wanda yake bude alqur'ani ya karanta zai samu alkhairi a duniya zai samu alkhairi a lafiya malumai suke cewa man yuridu duniya fa alaihi bil qur'an duk wanda yake son duniya to ya riki alqur'ani wa man yuridu al akhirata fa alaihi bil qur'an kuma duk wanda yake son lahira to ya riki alqur'ani wa man yuridu isnani ma'an kuma duk wanda yake son duniya da lahira to ya rike alqur'ani guda biyu dan shi yasa mana yake cewa wa tilawatul qur'ani min ahli tuqa siyama bi husni sada wa husni bayani ashha wa awfa lin nufusi halawatan min sauti mizmarin wa nafri matani wa haninuhu fil layli atyabu masma'in min nagmatin nayati wal idani dan zan mu tsaya a baiti na 400 da 72 abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل جملة جمالا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين